إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار ومن غضب العزيز الجبار عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى واعلموا أن الإسلام جاء إلى هذه البشرية بتصور جديد لحقيقة الوشائج والروابط يوم جاءها بتصور جديد لحقيقة القيم والاعتبارات اعلموا أن الإسلام جاء ليرد الإنسان إلى ربه جاء الإسلام ليرد الإنسان إلى ربه فيفهم عن الله تبارك وتعالى من أجل ذلك جاء الإسلام بشرائع وأحكام وعقائد وأخلاق من أجل أن يرد الإنسان إلى ربه جاء الإسلام ليقرر أن هناك وشيدة واحدة تربط الناس في الله تبارك وتعالى وهي وشيجة الإيمان بالله تبارك وتعالى فإذا انبتت هذه الوشيجة فلا صلة ولا مودة قال الله جل وعلا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون جاء الإسلام ليؤكد أن هناك حزبا لله واحدا لا يتعدد وأحزابا أخرى كلها للشيطان وللطاغوت الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا جاء الإسلام ليؤكد أن طريقا واحدا هو الذي يصل الإنسان بربه وأن كل طريق آخر لا يؤدي إلى الله تبارك وتعالى قال الله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون جاء الإسلام ليؤكد أن هناك نظاما واحدا هو النظام الإسلامي وأن كل النظم فهو جاهلية قال الله تبارك وتعالى أفحكم الجاهلية يبغون وما نحسن من الله حكما لقوم يوقنون جاء الإسلام ليؤكد أن هناك شريعة لله وهي شريعة الإسلام فكل شريعة سواه فهي هوى قال الله تبارك وتعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين جاء الإسلام ليؤكد أن هناك حقا واحدا وأن ما سواه فهو الضلال قال المولى جل جلاله فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون بهذه النصاع والجزم القاطئ جاء الإسلام ليرفع الإنسان ويخلصه من وشيجة الأرض والطين فلا وطن للمسلم إلا الذي تقام فيه شريعة الله تبارك وتعالى فتقوم الوشيجة بينه وبين آله على أساس من الارتباط في الله ولا جنسية للمسلم إلا التي تجعله عضوا في الأمة المسلمة ولا قرابة للمسلم إلا تلك التي تنبثق من العقيدة في الله فتصل الوشيجة بينه وبين أهله في الله عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى واملوا بما يأمركم الله تبارك وتعالى وانتهوا عما ينهاكم الله تعالى عنه يقول المولى جل جلاله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي تعالى يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين كالكفرة والمشركين والملحدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمد رسول الله سيد الأولين والآخرين صلوات ربي وتسليماته عليه وآله عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى واعلموا أن العقيدة إذا انعقدت فالمؤمنون كلهم إخوة وإن لم يجمعهم نسب ولا صهر قال المولى جل جلاله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال المولى جل وعلا إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولاية من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير وهي ولاية تتجاوز الجيل الواحد إلى الأجيال المتعاقبة وهي التي تربط أول هذه الأمة بآخرها وآخرها بأولها قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم نسأل المولى جل جلاله بمنه وكرمه وإحسانه أن يجعلنا إخوانا متحابين فيه إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا مسلمين mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala cikin gaba da ‘yan al'amuran. Mu sani cewa Musulunci ya zo mafil Adama da sabon tunani, wanda ya kamata ya gane me ake nufi da alaka, me ake nufi da dangantaka, me alaka ta gaskiya. menene dangantaka ta gaskiya musulunci ya zo mafil adama da wannan sabon tunanin ranar da musulunci ya zoma ɗan adam da sabon tunani game da hakikanin abin da ake ce mahalaye da ɗabi'u na ƙwarai hakikanin yaya ya kamata ka kalli ɗan adam ta wane waje ya kamata ka kalli ɗan adam ka lura da shi ka ji kana son shi kana ƙamna shi musulunci ya zo da irin wannan koyarwa musulunci ya zo domin ya mai da ɗan adam zuwa ga Allah mahalicin shi zamanto yana da alaƙa kyakkyawa da shi da Allah subhanahu wataala kuma yana da kyakkyawan alaƙa da shi da bayin Allah musulunci ya zo don ya tabbatar maka da cewa lalle akwai wata alaƙa tsakanin bil'adama wannan alaƙa guda ɗaya ita ce alaƙa ta imani in akwai ta to akwai alaƙa da dangantaka tsakaninka da mutane idan kuma wannan alaƙa ta yanke to babu wani zumunci babu wata soyayya tsakaninka da sauran mutane sai dai zamantakewa irin wanda wuri ya haɗa ku to tunda wuri ya haɗa ku dole kowa ya ba kowa haƙƙin shi amma dai kamna da soyayya to babu ita tsakaninka da mutanen da wannan dangantaka ta yanke tsakaninku Allah mai girma da ɗaukaka ya ce ba za ka samu mutane waɗanda suka ba da gaskiya da Allah da ranar lahira ba suna ƙauna suna soyayya da wanda ya saba ma Allah wanda ya saba ma ma'aikin Allah ko da sun kasance uwayensu ne ko da sun kasance ƴaƴansu ne ko da sun kasance ƴan uwansu ne ko da sun kasance danginsu ne Allah ya ce waɗannan su ne waɗanda Allah ya rubuta imani a cikin zukatansu kuma Allah ya karfafe su da wani rai daga wurinsu daga wurin shi kuma Allah zai shigar da su aljanna wadda ƙoramu ke ta gudana karkashinta za su dawwama a cikinta Allah ya yarda da su kuma su ma sun yarda da Allah Allah ya ce waɗannan su ne rundunan Allah Allah ya ce ku saurara rundunan Allah su ne waɗanda suke rabota da gidan aljanna Allah ya sanya mu a cikinsu saboda haka musulunci ya zo domin ya tabbatar mana da cewa Allah yana da runduna guda ɗaya ba bi ba uku ba ƙwara ɗaya ce rundunar Allah ba ta da adadi ƙwara ɗaya ce duk wata runduna wadda ba ita ba to rundunar shaidan ce rundunar ɗagutu ce Allah ta'ala ya ce waɗanda suka ba da gaskiya suna yaƙi ne domin ɗaga addinin Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda suka kafirta kuma suna yaƙi ne domin ɗaga hanyar ɗagutu Allah ce ku yaƙi ba abuta shaiɗan domin shaiɗan wato kaidin shi ya zamanto mai rauni ne musulunci ya zo domin ya tabbatar maka da cewa hanya guda ɗaya ce kaɗai za ka bi ka isa wurin Allah duk wata hanya da za ka bi in dai ba ta Allah ba don ka isa wurin Allah, don ka samu gidan aljanna, don ka samu lada da tukwici wurin Allah, Allah ba zai baka ba wannan hanyar ba za ta kai ka wurin Allah ba. Allah ya ce wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u. Allah ya ce wannan ita ce hanya ta ga ta nan miƙaƙƙiya babu karkata gare ta. Ku bi ta. Kada ku bi hanyoyi ƙanana sai su raba ku da hanyar Allah. Wannan ita ce wasiyar da Allah subhanahu wataala yake maku domin ku samu tsoron Allah subhanahu wataala musulunci ya zo ne don ya tabbatar mana da cewa akwai wani tsari guda ɗaya wanda shine tsarin musulunci wanda ya zama wajibi kowa ya bi shi maza da mata cewa duk wani tsari da ya saba mashi to wannan tsarin sunan ya tsarin gargajiya sunan ya tsari na wauta sunan ya tsari na jahilci Allah ta'ala ya ce afa hukmal jahiliyyati yabghun shin mutane suna neman hukuncin jahiliya Allah ya ce wane ne wanda ya kai kyakkyawan hukunci ga wurin Allah subhanahu wataala a wurin mutane masu imani saboda haka kenan musulunci ya zo kuma dan ya tabbatar mana da cewa lalle akwai wata shari'a guda ɗaya wadda ya zama wajibi kowa ya bi ta ita ce shari'a Allah subhanahu wataala duk shari'ar da ba ta Allah ba to sarrai ce san zuciya ce shirme ne hallaka ce bata ne Allah ta'ala ce thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'a Allah ce sa'annan mun sanya ka akan wata shari'a ta al'amari kabita Allah subhanahu wataala ce wala tattabi ahwa alladhina la ya'lamun kada ka bi son zuciyan waɗanda ba su da ilimi jahilai ne innahum lan yughnu anka min Allah shay'a lalle su ba za su iya kare maka komai daga Allah subhanahu wataala ba wa inna adh-dhalimina ba'dhuhum awliya'u ba'd Allah yace lalle azzalimai kafirai mushrikai arna makiya Allah suna son junansu to Allah subhanahu wataala shi kuma wallahu waliyul muttaqina Allah shi ke son masu tsoro waɗanda suke ban dokar shi waɗanda suke bin biyayya ga dokan Allah subhanahu wataala to shi kuma Allah yana ƙamnarsu yana soyayya da su duk wanda Allah yake so kuma shi kenan ya kwanta ya huta ya tabbatar da cewa ko me yasa gaba a cikin rayuwar shi to sai ya ci nasara musulunci ya zo domin ya tabbatar da cewa akwai wani haƙi guda ɗaya wanda shi kadai ne haƙi wanda bai halitta a sarrafa ma kowa shi ban ba Allah subhanahu wataala ba shine hakkin bauta ga Allah Allah ta'ala ya nuna duk wani haƙi da ba wannan ba to bata ne kuma ita ce gaskiyar da Allah ta'ala ya yi ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ita Allah ya ce fa ma za ba'da al-haqqi illa ad-dalal Allah ya ce me ke akwai bayan gaskiya banda bata fa anna tusrafun Allah ta'ala ce to dan menene ake karkatar da ku bayan kun gane gaskiya kuma ba ku munta alali gaskiya ga ta nan ma'aikin Allah subhanahu wataala ya zo maku da ita me yasa ba za ku karbe ta ba da haka kenan da irin wannan hasken da irin wannan yankewan addinin musulunci ya zo domin ya daga mutum domin ya kubutar da mutum daga ainihi alaka ta ƙasa kasancewa shi daga ƙasa aka yi shi kasancewa shi dan ƙasa ne zuwa ga alaka da shi da Allah subhanahu wata'ala alaka ta musulunci alaka ta imani alaka ta biyayya ga dokan Allah subhanahu wata'ala saboda haka dan adam baya da wani kauye baya da wani birni baya da wata ƙasa wadda ta wuce ƙasar da ake zartar da shari'a Allah subhanahu wata'ala akan wannan ne alaka ke tsayuwa tsakanin shi da mutane waɗanda yake rayuwa da su a bisa doran dangantaka domin Allah subhanahu wata'ala abin da ya hada shi da mutane shine shi mai imani ne su ma masu imani ne dan adam baya da wata takarda ta ƙasa wadda za cewa shi dan ƙasa ne banda aqidar shi wadda take sanya shi zaman to mambir ne mimba ne kusa ne a cikin al'umman musulunci dan adam baya da wata dangantaka wadda take danganta shi zuwa ga wani abu banda wannan aqida din wadda aka samu ta sakamakon imani da Allah subhanahu wataala imani da annabawan Allah imani da mala'iku da littattafai imani da ranar lahira da kaddaran Allah subhanahu wataala wannan shine dangantakarka idan kana da wannan to kana da dangane wanda yake kwakwara kana da dangane mai karfi kana da danganan da baya kacewa amma duk wani dangane da ka sani karewa yake nan ne duniya da an tahi lahira shikenan Allah ya ce fa idza rufiqa fi suri fala an saba bainahum yawma idin wala yatasaaluna idan aka yi busa a cikin kahoto shikenan ba dangantaka tsakanin mutane shikenan ta kare ga mutum Allah subhanahu wataala ce yawma yafirru almar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani ranar da mutum za ya zanki gudu daga ainihi dan uwan shi da baban shi da mahaifiyar shi da yayan shi da mamatan shi gaba daya me yasa Allah ya ce li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'anun yughni saboda haka dangantaka ka mai kyawo shine ka gyara aqidarka ka gyara imaninka da Allah subhanahu wataala wannan shine dorarran abin da bai katsewa bai karewa sai ka tsoma kafarka ta dama ta hagu ta biyo bayan ta a cikin gidan aljanna kana rike da wannan danganan da wannan dangantakan da wannan alaka kyakkyawa tsakaninka da Allah subhanahu wataala saboda haka ita wannan dangantakan idan ta yi kwari ta yi karfi to tana mai da duk masu ita su zamanto kamar ‘yan uwan juna ne, ‘yan uwa ɗaya uba ɗaya. Allah ta'ala ya ce, Inna malmuminu na ikuwa muminai, ‘yan uwan juna ne kawai, duk da yake babu wani dangane da ya haɗa su, babu wani zumunci da ya haɗa tsakaninsu, amma abin da ya haɗa su, duk ya yi wani dangane da ka sani girma shi ne imani da Allah, da imani da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, a ba da gaskiya da shi. Saboda haka, ita wannan soyayyan soyayya ce ta gaskiya kamar yadda Allah subhanahu wataala yace innal ladina amanu lalle waɗanda suka ba da gaskiya wa hajaru kuma suka yi hijira suka bar garuruwansu da ƙauyukansu da dukiyoyinsu da 'ya'yansu da komi nasu wa jahadu suka yi jihadi bi amwalihim da dukiyoyinsu wa anfusihim da rayukansu fi sabilillahi domin Allah wallazina awaw wa nasaru waɗanda kuma suka tattaro mutanen makka suka ba su wurin zama kuma suka taimaki Allah suka taimaki manzon Allah suka taimaki ƴan uwansu Allah ya ce ulaika ba'dhuhum awliya'u ba'd Allah ya ce waɗannan sashen su masoyan sashe ne wallazina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min shay'in hatta yuhajiru waɗanda suka ba da gaskiya ba su yi hijira ba to ba ruwanku da su ba ku nuna masu ƙauna ko goyon baya ko soyayya sai in sun yi hijira su ba sun zo sun tarro ku a garin Madina Allah ta'ala ya ce wa in istansarukum fid dini wa alaykum an-nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mithaq amma idan sun nemi taimakon ku ku taimake su sai dai in sun nemi taimako akan waɗansu mutane wanda tsakaninku da su akwai yarjejeniya to ba za ku taimaka masu ba wallahu bima ta'maluna basir Allah ta'ala mai ganin duk abin da kuke aikatawa ne saboda haka ita wannan dangantaka din dangantaka ce da take wuce zamanin da ake ciki zuwa ga zamanin da ke bayan shi da wanda ke bi mashi da wanda ke bi mashi har zuwa tashin alkiyama kuma ita wannan dangantaka ita ce wadda take hada karshen wannan al'umma da farkonta ta hada farkon wannan al'umma da ta Allah subhanahu wataala ya ce wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wadanda suka biyo bayan su suna cewa ya Allah malicin mu kai mu gafara wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman kuma Allah ta'ala kai gafara ga ƴan uwanmu waɗanda suka gabace mu da imani wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu kada ka sanya tashi ko keta gare mu a cikin zukatan mu ga waɗanda suka bada gaskiya rabbana ya Allah mahalicin mu ya Allah abun bautawan mu innaka raufur rahim Allah kai ne mai yawan jin kai Allah kai ne mai yawan rahama ga bayinka saboda haka aqidan mutum ita ce dangantaka shi da Allah subhanahu wataala aqida kuma shi da imani da Allah da kuma sauran shika-shikan imani waɗanda Allah subhanahu wataala ya faɗa da kuma yin aiki na ƙwarai da zaran ka zamanto haka ka yarda da Allah cewa ba abota ba kowa sai Allah ba abin kowa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ka samu kyakkyawan aqida abin da ya rage ma shine yin aiki yin sallah azumi haji umra in kana da hali kyautata ma iyali kyautata ma iyaye kyakkyawan zamantaka da kai da mutane makwabtanka ka ba su haƙin da Allah subhanahu wataala ya ce ka ba su su ma su baka haƙin da Allah ta'ala ya ce su baka ƴaƴanka ka tarbiyyance su ka gwada musu Allah su san Allah ka gwada musu annabi su sa annabi ka gwada musu alqur'ani su sa alqur'ani ka gwada musu gaskiya su yi aiki da ita ka gwada musu ƙarya su kaurace mata dukkan abin da Allah yake so kai kai iyalinka sai kai kai mutane su yi duk wanda ya kasance yana da irin wannan kyakkyawan ɗabi'a yana da kyawun halaye kuma yana da imani da Allah subhanahu wataala a cikin zuciyar shi to wannan shi yake da kyakkyawan aƙida kuma shi yake da kyakkyawan alaka wadda Allah subhanahu wataala dama ya halicce mu ne don mu gane menene alaka ta gaskiya menene dangantaka ta gaskiya musulunci kawai ya zo don ya sanar da mu cewa duk wata dangantaka duk wani yadda za ka lura da mutum ka ji kana kamar shi kana son shi kana kulawa da shi in dai ba kan wannan bane to aikin banza ne Allah ta'ala ce ala khillau yawma idin ba'dhum li ba'dhin aduwwun lil muttaqina masoya a ranar alkiyama sashen su makiya sashe ne Allah ya ce sai dai masu tsoron Allah waɗanda suka ji tsoron Allah su ne waɗanda suke kallon mutum saboda Allah saboda yana da imani da annabi yana san annabin Allah yana imani da alqur'ani ya yi imani da alkur'ani yana aiki da alkur'ani saboda haka suke kallon shi masoyi saboda haka kakka yarda alakar kada wani ta zamanto alaka ce ta ko dangantaka ce ta wani abun duniya ko ta wata dudar duniya ko na wani hasken duniya ko na wani abun duniya ko na wani matsayi daga cikin matsayika waɗanda ba su da alaka da Allah subhanahu wataala ka so mutum dan Allah ka ki mutum dan Allah subhanahu wataala shi yasa Allah ta'ala yayi mu saboda haka dangantaka ta kwarai ita ce dangantakar da muke da Allah subhanahu wata'ala da kuma tsakaninmu da bayi mu bayin Allah ne muna biyayya ga dokan Allah sannan kuma muna son junanmu muna son karuwar junanmu muna son ci gaban junanmu muna tausaya ma junanmu muna kama ma junanmu muna agaza ma junanmu a cikin dukkan al'amura na rayuwa to wannan ita ce kyakkyawar dangantakar da ubangiji Allah subhanahu wataala ya yi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saukar da alqur'ani domin ita muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tabbatar da mu akan ita abin da ba mu cikin ta Allah ya ba mu ikon aikatawa wanda muke kuma Allah ya goyi bayan mu ya rika mana ya sa mu kare da duniya lafiya a kanta Allah subhanahu wataala ka ba kasashen mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah subhanahu wataala ka ba mu damuna mai albarka Allah ka shayar da mu ruwa masu yawa masu albarka Allah ka ciyar da mu abinci mai albarka Allah ka raba mu da yunwa da talauci ya Allah Allah ka ba mu arziki da wadata Allah ka kawo mana karshen zaman banza da zaman kashe wando da yaman yawa Allah subhanahu wataala muna da mutane da yawa da suke baran addu'o'i Allah ta'ala ka biya musu bukatunsu Allah ka shayi musu hawayensu abinda suke so a wurinka Allah ka fi karfin shi Allah ka ba su ya Allah abinda suke tsore cin musu ya Allah ka kare su daga gari shi ya Allah Allah ka shirya matasan mu samarin su da ƴan matan su ya Allah Allah ka raba su da lalacewa ya Allah marigayen mu Allah ka ji kansu da gafara da rahama Allah ka sa sun huta Allah ka hada mu da su gida aljanna Allah ka samu kare da duniya lafiya sai ya tsaye da sallah